يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 24 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 8 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamul Jana'izi wa Bid'aha littafi ne na babban malami a sheik nasiruddin albani a rahmatullahi ta'ala alai wannan kuma shine darasi na 45 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 104 wa yusannu ba'da al-faragi min dafanihi umurun inda malai yake cewa an sunnanta wasu al'amura bayan binne mamaci na farko a daga kabarinsa ya rabu da ƙasa kaɗan kamar kimanin ɗani ɗaya shibir kenan kar a bashi ya lebur ya daidaita da ƙasa a ɗan ɗaga shi wannan dan a ainihin wato liyuta mayyaz dan a bambance shi a gane cewa kabari ne dan a bashi kariya kada a wulakanta shi wannan ko saboda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Jabir ya ruwaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi labinu nasban wa rufi'a qabruhu min al-ardi nahwan min shibr mahallu shahid an daga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar shibir wato ɗani da wannan hadithi ne wanda ibn hibban albayhaqi da wasu cikin malamai sun ruwaito shi walahu shahid mursal kamar yadda muka karanta ra'aitu qabaran qabaran rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahaw shibr wato dai wannan shine gaba ta farko ya zama to kabarin an sanya shi ya rabu da ƙasa ya dan yi tudu kaɗan gwargwadon shibir sannan abu na biyu a yi masa tozo shi kabarin saboda hadithin sufiyanu tammar da yake cewa ra'aitu kabaran nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabar abi bakrin wa umara musannaman yace naga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kabarin abubakar da usman da umar dukkanin su an yi musu tasnim ma'ana an yi musu tozo wannan hadisi imam bukhari imam baihaqi sun ruwaito shi haka ibnu abi shayba da abu nu'aym duk sun ruwaito shi na uku an yi allamahu bi hajarin a yi masa alama da dutse sanya wata wani dutse da zai zama alama au na hauhi ko makamancin dutse liyu dufara ilaihi man ya mutu min ahalihi saboda a samu damar binne wanda ainihin wato ya mutu cikin iyalan wannan mamaci shi ma saboda hadithin al-muttalib wa ibn abdullah bin bin al-muttalib bin hantab shi ma radiyallahu anhu lamma mata Uthman bin Maz'un ukhraja bi janazatihi fadufina amara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an yatihi bi hajarin manzo Allah bayan an binne Usman bin Maz'un yasa aka samo masa dutse balam yastadi hamlahu wanda yaje dauko dutsen sai ya kasa dauko shi faqama ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tashi wata fojan dutsen wa hasara zir'an zira'ahi wato ya nannade hannun wato hannayensa al-mutallib mutallib yake cewa a wato qala alladhi yukhbiruni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ban labarin wannan hadisi wato ya ce ka anni anzuru ila bayad zira'ai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hiya hiya hasara anha hina kai hasara anha thumma hamalaha fa wadaha inda ra'si wa qala mahallu shari yace ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli na hudu cikin abubuwan da muka karanta shine ayin la yulqana al mayyitu at talqin al ma'ruf al yawm kada kuma a dinga yi wa wanda zai mutu talqini irin talqinin da muke wato irin talqini sananne a yau saboda hadisin da yazo game da talqini la yasihu bai inganta ba bal yaqifu alal qabr yad'u lahu bi tathbit da aka mutum an binne shi a kabari ya dinga mai talqini a ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza cikin tambayoyin da za a yi wa mutum a kabari wannan hadisin bai inganta ba kawai za ka tsaya an ce da ya an sunanta mutum ya tsaya kan kabarin mamaci ya masa addu'ar Allah da ya ba shi Allah ya bashi sabati sannan ya nema masa gafara ya kuma yi umarnin ya umarci waɗanda suka halarci jana'iza din su ma su yi haka saboda hadithin Usman ibn Affan radiyallahu anhu qal yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci yana tsayawa akan kabarinsa ya masa addu'a yace ku nemi gafara ga dan uwanku sannan ku roƙa masa tabbata akan amsa tambaya domin yanzu nan tambayarsa za a yi alal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu al-julus indahu athna ad-dafn bi qasd tadhkir al-hadirin bil maut wa ma ba'dahu li hadith al-bara ibn azib radiyallahu anhu qala malaiki cewa ya halatta zama indahu a daidai kabarinsa kabarin mamaci asna addafin lokacin da ake binne shi to ya halatta wani ya zauna kusa da kabarin nasa bi qasdi tadhkiril hadirina da niyyar wa'azantar fadakar da kuma ainihin wato gargadi ga waɗanda suke mahalarta bil mauti game da mutuwa yawa a ce wato a samu wani ya ɗanyi gargadi ya yi musu ya yi wa mahalarta wa'azi game da abin da ya shafi mutuwa wa ma ba'dahu da kuma abin da zai biyo bayan mutuwa ce ga dai wannan bawan Allah kiri kiri ya zama murgaye sunan sama murgaye gidan sama gidan murgaye kayan sama kayan murgaye komai aka tashi fada ba za a fada ba za a ce a yanzu kawai komai sai a ce murgaye in an ga yayansa ce wannan fa 'ya'yan murgaye ne alajuwa ne title diya bace wani alaji wani malam wani shek wani wa duk ya bace sai dai kawai ce ƴaƴan murgayi ne wannan ba gane shi ba ko ƴaƴan murgayi ne in gidan aka sayar ce an sai da gidan murgayi duk komai ya canza suna to zabi da aka wa mahalarta wa'azi game da wannan da ya mutu shi ma fa lokacinsa yayi ya tafi kuma kowa nasa yana tafi li hadithil bara ibn azib da aka ba zuwa za a yi jungun jungun ba ya halatta yi wa mutane nasiha ko wa'azi daidai lokacin da ake binne mamaci ko lokacin da ake tona kabari da sauransu dai kafin dai a ce an gama mai wa'azin ya samu wa'azi mai ratsa zuciya sosai mai ratsa jiki a samu wani ya tashi ya ja hankalin mutane li hadithil bara ibn azib radiyallahu anhu kala yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam al bara ibn azib yake cewa mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajul min al ansar wajen kai jana'izar wani mutum cikin al ansar mutanen madina fanta haina ila al qabr sai muka isa zuwa kabarin walamma yulhad ba a gama haka ba har zuwa lokacin ana iya yi wannan za a ga lokaci ko dai a samu taurin gurin ko kuma wani dalili cikin dalilai sai ya sa ka ga ba a gama hada kabari ba a gama tona kabari ba yace mun isa gurin kuma gashi ba a gama haka kabari ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna mustaqbil alqibla yana fuskantar alqibla wa jalasna haulahu muka zauna kewaye da shi wa ka'anna ala ru'usina at-tayr sabida ladabi mana saboda girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi ba sa iya kwaramniya in yana nan ba sa iya daga murya dama Allah ya hana su la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun dama Allah ta'ala ya hana daga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam murya da aka yi ce kamar kawunan mu tsuntsaye ne wa yanzu wace irin nutsuwa za ka yi tsuntsu ya zo ya sauka akan kai yadda cewa ba kama shi za ka yi ba to don haka sai ya zamanto wa ka anna ala ru'usi na tsayir kai ka ce tsuntsaye ne akan kawunan wa fi yadihi audun a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam audun akwai wani wato aud wani itace ko kuma wani sanda haka yankutu fil ardi da yake dan wato tona ramin a ƙasa kamar kana da wani ɗan biro ko wani ɗan tsinke haka ana ɗan sun koyar da kanka kawai kai ta tonon kana ta tono ƙasa haka kana ta tonowa ina fata an gane da aka yana da wani ɗan itace ko ɗan wani ɗan kara haka a hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta tono ƙasa a ja'ala yanzuru ila sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kansa sama wa yanzuru ila al-ard in ya kalli sama sai a ga ya sun kuyar da kai ya kalli ƙasa wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfidu manzo Allah sai ya daga kai manzo Allah sai a ga ya sauki sai da ya haka har sau uku faƙala sai manzo Allah ce ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga azabar kabari marrate ne hasan biyu aw thalathan ko hasa uku ma sun qala sannan sai manzo Allah ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari hasa uku thumma qala sannan sai kuma yace innal abdal mumina lallai ku sani bawa mumini idan kana fin qita'in min ad-dunya idan ya bar duniya wa iqbalin min al-akhira ya fuskanci lahira ya koma lahira nazala ilaihi mala'ikatu min as-sama wasu mala'iku za su sauko masa daga sama bidul wujuh masu fararen fusaku fuskokin su farare ne ka anna wujuhahum shamsu fuskokinsu suna ta sheƙi da walƙiya kai ka ce rana ce a fuskarsu ma'ahum kafanu suna ɗauke da likafani min akfafil janna daga ainihin wato likafanin gidan aljanna wa hanutsun da turare min hanutsun janna daga turarurrukan gidan aljanna hatta ya jilisu minhu har su zaunar da wannan mamaci maddal basar iya ganinsa ثم يجيء ملك ملك الموت sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo masa alaihi salam in ya zo hatta ya jalisa inda ra'asi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mala'ikan ya zo to manzon Allah ya ce hatta ya jalisa inda ra'asi wannan mala'ikan mutuwa in ya zo yakan zauna daidai kan mamaci inda mamaci yake sai ya zauna a nan gurin an gane ko wato sun ce hanutsun ma yi kulaɗu min ɗibi li akfanil mauta wato wani turare ne da ake haɗa shi don kawai sanya wa kafanin mamaci wa aji samihim khasa da kuma jikinsu kawai daga jikinsu sai kuma likafaninsu anan ake sa wannan turare da haka da manzo Allah ya ce mala'ikan zai zo ya zauna daidai kan wannan mutum fa ya kulu sai ce ayyatuhan nafsu tayyiba ya ke wannan rai tsarkakakkiya wannan rai wato daɗaɗɗiya wa fi riwayatin almutuma ina wata ruwaya mala'ikan zai ce ya ke wannan rai ni tsatsiya ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga gafarar Allah madaukakin sarki wa ridwanin da kuma yardar Allah madaukakin sarki qala yace fatakhruju tasilu kama yasilu qatar fatasilu yace sai wato ita ran fatasilu sai ta dinga zubowa ta dinga fitowa kama tasilu a tasilu kai ta dinga taho wato ta fito tana tahowa tana zubowa kama tasilul qataratu kamar yadda digon ruwa yake zubowa min fisqa'i daga cikin salka haka za a gan shi yana ran yana kwararowa yana tafiya yana fita yana kama ana malalo shi haka fa ya'khudha shi mala'ikan mutuwan ne yake daukar ran da hannunsa an gane yana zuwa da tawaga ta mala'iku ne amma shi iya wannan aikin da zai shine zai za a ɗauko ran daga inda yake ana tawowa ana tawowa har sai ya zo daidai ainihin wato wuya sai shi kuma ya sa hannu sai ya ɗauka wa fi riwayatin a wata ruwaya hatta idza kharajat ruhuhu har zuwa lokacin da ran mamaci zai fita salla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard sai ainihin wato salla alaihi malaku wato salla alaihi salla alaihi kullu malakin ko baina sama'i wal ard duk mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya masa salla wa kullu malakin fis sama da duk mala'ikan da ke cikin sama wa futihat lahu abwabun na abwabus sama kuma za a bude masa kofofin sama wa laysa min ahli wa laysa min ahli babin illa وهم يدعون الله كو يدعون الله أن يعرج بروحه من آه من قبلهم كو وفتحت لهم أبواب السماء sai a buɗe musu ƙofofin sama laisa min ahali babin babu wasu mala'iku da suke wata ƙofa illa wahum yad'una Allah face suna roƙon Allah an yi arrija bi ruhihi Allah ya yo sama da ran wannan bawan Allah min ƙibalihim ta ɓangarensu ma'ana suna so Allah ta'ala ya sa su ma suna cikin wanda za su tarbi wannan rai fa'iza a kaza halam ya da'u hafi yade amma shi malakul mauti in ya zari ran mutum sauran mala'iku masu taya shi ba sa kyale ran ya ci gaba da zama a hannunsa daidai da kiftawar ido hatta ya aku zuha har sai sun karɓa daga hannunsa fa ya ji adu hafi zalikal kafin sai su yi ƙoƙari wato su sanya shi a cikin wannan likafani an gane ko wafi zalikal hannu kuma su sa shi a cikin wannan turaren turaren da aka haɗa shi wanda ake sanya wa likafani ko kuma ake sawa mamaci wa zalika qauluhu ta'ala wannan yayi daidai da faɗin Allah ta'ala tawaffathu rusuluna kaga tawaffathu rusuluna shi yasa can kaga sai Allah ce qul ya tawaffakum malakul mautin ladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un amma tunda da sa wato da taimakon wasu mala'ikun ba shi kadai bane domin wancan aya ta nuna qul innal malak wato qul innal malakal maut alladhi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un kaga an nuna mala'ikan da aka wakilta wajen zarar rai guda ɗaya ne shine malakul maut to ashe yana da awan yana da mataimaka shi yasa anan Allah ta'ala ya ce tawaffat rusuluna manzanninmu za su karɓi ransa wahum la yufarriduna kuma ba sa yin sakaci akan aikin su ba ba sa yin sakaci a ce ran wani za a ɗauka a samu mistake a je a ɗauki ran makwabcinsa ina fata an gane ba sa mistake kamar yadda likita zai zo yi operation a ce ya manta almakashi a cikin ciki ko ya manta bandeji ko ya manta kaza ina fata an gane ana ta an samun irin wannan ban san da yake ka san ita kasar kama kowa a cikin ti yake ya tihu na filar yanayin Allah kwanan baya ma mun je duba wata baiwa Allah ita ma Allah ya sa da rabo malam an yi aiki ana ta munna kuma sai abu ya rikice malam ita ma aka yi tafa ma ana zuwa malam ashe tarin wannan ko bandeji ne ko meye malam an manta shi a ciki an gane ku eh to sai ga kamar duk wannan ɗimuwar da ake ciki kamar su ma likitoci wasu da dama suna ciki ya ci huna filar da kenan a gani in ba haka baya za a ce an zo da ka an ce kuma har aka ce mana magana aka ce fa in za a yi operation din nan fa duk items in a lissafa suke an zo da almakashi da bandeji da kaza da kaza items in guda goma ne dai sai an zayyano su saboda kan an gama aikin ya kamata a duba a gadi suna nan to amma kaga sai ga duk wannan bayanin duk sai sai kuma sai abu ya faru kuma sai a ce ma wannan bayanin to ayya ake abun nan abun nan a rubuce yake kaza kaza kaza kaza da sauransu saboda hakan Allah ya sa mutum yana da sauran kwana a gaba to shine sai kuma a gano damuwar kuma kila da abun mataki da yawa wani lokaci sai an kuma bude aikin kuma a ga cewa za a dauko wani abu to irin wannan sakaci na aiki dan wani za ka ga kamar akwai sakaci na aiki wannan mala'ikun ba sa wannan sakacin shi sa Allah ta'ala ya ce tawaffat rusuluna wa hum la yufarriduna ba su taba yin sakaci ba aikin da Allah ta'ala ya dora musu kuma sakan ba a ƙara wa mutum lokacin na yi kuma in lokacin na yi za su taho a cikin wato kwamba ta shi malakul maut yana zare ran ba su kyale ran a hannunsa daidai da sakan kiftawar ido sai kuma su su karɓe shi wa ya kharuju min haka atiyab suna karɓarsa su kuma akwai likkafanin su banda wannan naku da kuka nannaɗe shi gaba ɗaya jiki shi kuma akwai likkafanin da su kuma suka zare ran kafin ku sa mai naku su kuma sun zo da nasu likkafanin kuma da turare mai kamshi za a sa wannan ran nasa a ciki fa ya kharuju minha ka adiyabi na fatin na fati miskin wujidat ala wajihil arab haka za su fito da wannan ran wato yana kamshi fiye da kamshin wani turaren almiski da aka taba samu a doron ƙasa sai dai ni ba zan ji kanshin ba kai ba za ka ji kanshin ba su ba za su ji kanshin ba amma wannan kanshin min indillahi yana nan shi yasa da sun doshi sama da shi wannan harkar ta wato mala'ikun Allah madaukakin sarki ne shi yasa ana zuwa da an doshi gurin nan sai kai wannan wani irin kanshi ne wannan wace irin rai ce wannan wannan kaza kaza da aka wato turare ne mai kamshin gaske wanda wato ya fi duk wani turare da ka taba jin kanshinsa a nan duniya to za su sanya shi a cikin wannan ƙala fa yas'aduna biha sai su hau da wannan ran zuwa sama fala yamurruna ya'ani biha ba za su zo shigewa da wannan ran ba ala mala'in minal mala'ikati ta gaban wata tawaga ta mala'iku illa ƙalu face mala'ikun da aka je wucewa da wannan ruhin na mumini sai sun ce ma hadhar ruhu tayyib ma hadhar ruhu tayyib wannan wani irin mutum ne wannan ranwa kuka ɗauko haka mai tsarki haka tsarkakakken wani tsarkakakken ruhi ne wannan daddaɗa mai daɗin ƙamshi haka faya ƙulu na sai ce fulani bunu fulani ce ai wani ke wani ɗan wani kenan bi ahsani asma'i za su ambace shi da mafi kyawun sunansa allati kanu yusammunahu bi hafi duniya irin sunan da suka kasance suna ambatansa da shi a duniya sunan da ake gaya maka a duniya mafi kyau to da shi za su ba da wannan amsa su ce ai in aka ce waye wannan sai su ce wane kenan dan wane hatta yantahu biha har su isa da wannan ran ila sama'i duniya zuwa sama ta kusa wannan sama ta duniya fa yastabtihuna lahu sai su kwankwasa su nemi a buɗe musu kofa za su wato suna ɗauke da ruhi da ran wani mumini mai tsarki da haka za su nema a buɗe musu ƙofar sama fa yuftahu lahum sai a buɗe musu fa yushayyi'uhu man man wato min kulli sama'in muqarrabuha mala'iku makusanta na kowace sama haka za su raka wannan ran tare da mala'ikun da suka ɗauko ran za su raka shi ila sama'in lati taliha har sai sun je sama da take biye da wannan su sai su dawo su ma sun rakiya kenan wato wannan ruhin yana da karbuwa a sama mana Allah ka sa rayukan musu zama haka yana da karbuwa da haka mala'ikun sama ta farko in an je su ma za muƙarrabu ha ba wai dukansu ba makusanta a cikin wannan mala'ikun su ma za su bu tawagar wannan mala'iku da suke ɗauke da ruhin wannan muminin su ma su raka har sai sun je sama ta gaba hatta yanta hiya bihi ila sama'i sabi'a wannan ruhin fa za a yi ta kwankwasa kofa ana wucewa mala'iku suna cikin tawaga da rakiyar mala'iku har sai an je zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal to da an je nan ne sai kuma Allah mai girma da daukaka ya ce oktubu kitaba abdi fi illiyina wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabuna an gane ko sai Allah ta'ala ce uktubu kitabahu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta sunan bawana a cikin wani littafi a illiyin wa ma adraka ma illiyun me ya sanar da kai me ake nufi da illiyuna ina ne illiyun kitabun marqumun wani littafi ne marqumun da ake rubutu a cikinsa da aka sai an rubuta sunansa kaman wani attendance ne cewa an ɗauko ran wane ran kaza ga watan wane za a rubuta ya shahadu hul muqarrabun wanda mala'iku makusanta ke halarta fa yuktabu kitabahu fi illiyin sai a rubuta sunansa a illiyin thumma yuqalu sai a ce wannan mala'iku da suka yi rakiya an ɗauki sunansa ya shiga lis to tunda ya shiga lis sai a ce da su u'iduhu ko a'iduhu ila al-ard ku dawo da shi wannan fa tafiyar duk za a yi ta ne kafin makuku ban makabartar ta fata gane saboda tafiyar mala'iku an ce ko haske bai kai su tafiya ba haske da haka cikin daƙiƙoƙi kaɗan za su yi wannan tafiyar su kai har sama ta bakwai a ɗauke shi a cikin illiyin sannan su dawo da shi Allah ta'ala zai ce da su ku dawo da shi ku dawo da ruhinsa fa inni wa'atuhum domin ni na yi musu alkawari na alkawarta musu anni cewa ni min ha khalaqtuhum daga ita ƙasar nan na halicce su wa fiha u'iduhum cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga cikin su kuma zan sake fitar da su wani lokacin daban qal ya ce fayuraddu ilal ard sai a dawo da wannan ruhin zuwa duniya wato adu ruhuhu fi jasadi shi kuma mamacin sai a mai da wannan ruhin nasa cikin gangan jikinsa qal anza Allah ya ce fa innahu yasma'u khafqan ali ashabi idza wallaw anhu yana jin karar takalman waɗanda suka kawo shi in sun juya za su koma mudubiri na in sun tafi san bashi fayatihi yana jin ƙara fa ko makabartar ba a bari ba fa fayatihi malakani shadidan intihar wasu irin mala'iku kuma sai su shigo wajensa shadidan intihar masu tsananin tsawa fayantahiranihi sai su yi masa tsawa wa yujili salihi so ya san abun ba wasa bane wannan fa mumini fa kenan wayannan mala'ikun da zamu ji sufofin su a nan gaba can cikin hadithin za su daka masa tsawa mai tsanani kuma tsawar fa sannan su tashe shi zaune fa yaqulani lahu ba wani introduction mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza ka gane mu wannan duk ba shi bane kawai suna zuwa direct to the point abin da ya kasu kawai shi za su tambayoyi ne guda uku marrabbuk suna zuwa a mu ba mu masu tambaya duk babu wannan kawai suna zuwa abin da za su ce da shi marrabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu rabbi allah sai ce ubangiji na allah ke fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma dinuka wani addini ka yadda da shi wani addini kai menene addinin ka fa yaqulu diniyal islam sai ce addini na shine musulunci fa yaqulani lahu waɗannan mala'iku sai ce da shi ma hadar rajuli alladhi bu'itha fikum wallahi in baka bi manzon Allah ba ba za ka iya amsa wannan tambayar ba wallahi ba za ka iya amsa tambayar nan ba in baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace ma hadar rajuli alladhi bu'itha fikum wannan mutum da aka aiko muku waye shi a wata ruwayar me za ka ce ma za ta ƙulu fi hadar rajulin da zai bu'i zafi ku me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko muku ka ji wata irin tambaya me za ka iya cewa game da mutumin nan da aka aiko muku fa ya ƙulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai manzan Allah ne fa ya ƙula ni lahu sai su ce da shi wa ma amaluka to ya kuma aiki wani aiki kai a duniya fa ya ƙulu ƙara'atu kitab Allah fa amantu bih wasaddaqatu fayantahiruhu fayantahiruhu fa ya ƙulu man rabbuk ma dinuk man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'minina فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة منين أيجن كفا يقول سيسي قرأت كتاب الله لا كرنت لتافا الله كاقا القرآن إنه da ake ta baka shawara ka koma kansa ka koyi karanta shi ka yi kokari ka haddace shi ka san ma'anarsa ka yi aiki da shi kana ganin ɗaukan abun wasa ka iya komai ƙur'ani ne baka iya ba komai yana da kima yana da lokaci ƙur'ani ne ba shi da lokaci a cikin rayuwarka wallahi za ka sha mamaki wallahi za ka sha mamaki baka karanta alƙur'ani ba kuma ko a jikinka a kwana a wuni a kwana 24 hours baka karanta alƙur'ani ba kuma baka jin komai amma fa in za ka yi awa ɗaya ba data a wayarka fa sai ka ji fa ka shiga cikin damuwa fa in aka ce wayarka ta samu matsala fa ji kake wata mashashara da wani zazzabi zazzabi ya rufe ka fa waya kawai ko an kira ka ko ba a kira ka ba ba gaira ba dalili sai ka zungure ta da ita shine karshen aikinka kana tashi ita kake fara lalubowa ka bude ka gani ita ce kuma farkon aikinka amma bude ƙur'ani ka karanta ba lokaci al'amura sun maka yawa duk al'amuran sun mamaye ko ina na alƙur'ani isa Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi min thuluthi al-layl wa nisfa in har za a dauke ma karanta alqur'ani to ashe za ai ya kamata ba kai da kake zaune a gida ba wanda ya fita jihadi shi ma ba dauke makaratun qur'ani ba wanda yake fatauci alima an ya kunu minkum marba Allah ya ce na san a cikin kwakwa marasa lafiya wai ko baka da lafiya ba ce ba a dauke ma karatun Qur'ani ba baka da lafiya ba uzuri bane sai ka karanta Qur'ani ka fita jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah Allah ya ce faqara umma ta yasara minhu sai ka karanta Qur'ani wa akharuna yadribuna fil ardi akwai fatake masu tafiye tafiye kullun yana kan hanya daga nan zuwa kaza daga kaza zuwa kaza kila ba harkar sufuri yake aka ce sai ya karanta Qur'ani kuma duk wannan jan hankali da aka yi duka ƙi karantawa baka ma iya ba yana cikin abin da baka iya ba kuma baka jin kunya a ce baka iya turanci ba wannan shine babban aibu an zage ka kenan a ce kai kan baka yi boko ba to ana ganin kamar iyayenka ma sun cuce ka a ce ai makarantar ƙur'ani sai kai shi amma in za a baka kowane irin karatu ba baka qur'ani ba iyayenka ba su cuce ka ba kenan to kaji sai an tambaye ka ma ma amaluka kaji aikin aikin office ba shi bane ansar zuwa kasuwa ba shi bane ansar tafiya kafinta ba shi bane ba shi bane ansar a matsayinka na tela ba shi bane ansar ma amaluka kaji amsar da mumini zai fada ba zai ce ai aiki na ai da safe in na tafi ofis nake tafiya ba na dawowa sai karfe kaza ko ni dan kasuwa ne tun safe in na fita ba na dawowa sai dare ba wannan bace ansar qara'atu kitaballah na karanta littafin Allah fa amantu bihi ne imani da shi wa saddaqatu na gaskata fa yantahiruhu wai da haka sai mala'ika ya kuma daka matsawa fa yaqulu ya kuma ce masa man rabbuk wai a ji tambayar ko gesin yayi ko kuma bisa yaqini ya faɗa man rabbuk ma dinuk man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'minin karshen fitnar da za a bujiro da mu'mini kenan dan wallahi kin ba da wannan amsar jidali ne da masifa wanda illa ma sha Allah fadhalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla wannan shine daidai lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da magana tabbatacciya fil hayati duniya a nan duniya wa fil akhirah kuma Allah yana tabbatar da su akan wannan ainihin wato kalma tabbatacciya ta addinin musulunci a lahira fa yaqulu rabbi Allah wa dinil islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma ba su ansa ya ce ubangiji na shine Allah addini na musulunci annabi na shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yunadi munadin fi sama sai ya ji wani mai kira duk fa a cikin kabarin fa yana nan ku kuna can wani daga nan ma bai dawo gida ba ya wuce kasuwa wani ya tafi ofis wani ya yi kaza wasu kuma sun zo sun sa tanti an zo ana ta majalisa ana ta hira shi fa yana can fa yana can sai wani mai kira ya kira daga sama an sadaka abdi fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna wa aftahu lahu baban ila aljanna sai kawai su ji an yi sai kawai ya ji kira daga sama a ce sadaka abdi bawa na fa yayi gaskiya ya amsa tambayoyin nan duk gaskiya ya faɗa fa afrishuhu min aljanna ku shimfiɗa masa shimfiɗar gidan aljanna kun ga dai ku a cikin kabarin nan babu komai daga shi sai alawayya kuka sa shi amma in ya amsa wannan tambayar Allah zai ce ku yi masa shimfiɗa daga cikin shimfiɗa gidan aljanna wato yana hawa ana kawo masa shimfiɗa ana ɗora shi a kai sai ya ce ina ma tuntuni ya rasu ana ganin nan an kai masa wajen mita nawa nawa bai kaza yana jin kamar ya wani ya more yanzu akan katifa sai ya ja shi akan kamar akan dutse yake kwana saboda an shimfiɗa masa shimfiɗa gidan aljanna wa albisuhu min aljanna Allah ya ce ku tufatar da shi tufafin gidan aljanna wa tahulahu baban ila aljanna ka kun ga ku bude masa kofar da zai dinga hango aljanna ku bude masa kofa zuwa aljanna qala fayatihi min ruhi min ruhiha wa tibiha don haka ni'imomin aljanna da kamshin aljanna zai dinga shigo masa ta wannan kofar da aka bude masa wa yubsahu lahu fi qabri madda basari ku kun sa shi a cikin dan wani dan akurki dan kankanin rami sai a bude kabarin iya ganin sa shi ma baya iya kawai ku dai gashi nan kun abin nan amma cikin abin da shi ya samu za a bude kabarin a yalwata shi iya abin da yake iya ganowa faɗin kabarinsa kenan ƙala ya ce wa ya tihi wa fi riwayatin yumathalu lahu rajulun wa ya tihi zai zo masa a wata ruwaya kuma yumathalu lahu rajulun za a matsala masa wani mutum wani mutum ne za a mayar da shi ya zama mutum hasanul wajihi mai kyakkyawar fuska hasanu siyabi mai kyawun tufafi ɗayyibin rihi mai daɗin ƙamshi kawai sai bayan ya gama wannan amsa tambayoyin fa mala'iku sun masa abin da suka yi masa na tambayoyi sun ya amsa suna tafiya sai kawai kuma ya ga wani mutum ya bullo shi wannan mutum mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan tufafi mai daɗin ƙamshi fa ya ƙulu abshir billazi yasurruk yace albushirinka da duk abin da ka san zai faranta maka rai shine abin da na zo maka ina yi maka albishir da abin da zai faranta maka rai abishir bi ridwanin min Allah albishirin ka kai kam ka sami yadda daga Allah wa jannatin ka dace da aljanna fiha na'imun muqim wadda a cikinta akwai ni'ima ta dindindin hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alƙawarin zuwanta ta gaya maka kuma Allah ya taimake ka ba kai kunnan uwan marasa jin magana ba Allah ya sa ka saurara kuma aka ce kai mata tanaji ka yi gwargwado an ce ka bi dokokin Allah ka bi haƙura da son zuciya da saba Allah duk ka tattara ka haƙura to wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari fa ya ƙulu lahu sai shi wannan mamaci sai ce wa wannan mutum da ya gani cikin kyakkyawan yanayi ya ce wa anta fa basharaka Allahu bi khairin man anta ya ce ka kai ma Allah ya yi maka bushara ta alheri kai kam waye kai fa wajhuka alwajhu fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair wannan fuska taka daga ganin ta fuska ce da ta zo da alheri fa yaqulu sai ce ana amaluka salih kaga sallan nan da kake yi ka yarfe komai ka je ka yi kaga azumi kaga ayyukan ibada da kake ta yi kaga ayyukan alkhairi da kake toni ne ce duk aikinka na gari da ka sani toni ne Allah ya mayan maka da aikinka na gari ya koma wani kyakkyawan mutum wanda zai zo ya ɗauke ma cewa a cikin kabarinka an gane ko fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi da'atillah wannan mutum zai gaya masa ce na rantse da Allah ni ban san ka ba sai a matsayin mutum mai gaggawa wajen bin Allah ni a haka na san ka sannan ban san ka ba sai a matsayin baɗi an fi ma'asiyatillah mutum ne mai nauyin jiki da kasala da lalaci in aka ce a saba wa Allah ba ka jin nishaɗi ko kaɗan wajen saban Allah fa jazakallahu khairan kai Allah ya saka maka yi maka sakayya da alkhairi ثم يفتح له باب من الجنة sannan sai a buɗe masa ƙofa daga aljanna wa babu minan nar da kuma ƙofa daga wuta fa yuqalu sai a ce haza manziluka kaga wannan wurin ga wuta tana ta balbalin bala'i a ce ka ganta to haza manziluka masaukinka kenan law asaita Allah da ka kuskura ka saba wa Allah abdalaka Allah bihi haza kaga ita ce Allah ya musanya maka da wannan sai a buɗe masa kuma ƙofar aljanna fa'iza ra'a ma fil jannati idan ya hango irin abubuwan da suke cikin aljanna, ƙal sai ya ce, Rabbi ajil ƙiyamar sa'a, kai ma arjo ila ahali wa mali, fayu ƙalu lahu uskun, ala ya kiɗi mai mala. Eh, ya ce, Rabbi ajil ƙiyamar sa'a, ya Allah, me ake jira ne wai? Abusa ƙaho kawai. ya Allah a gaggauta tashin alkiyama kai ma arjo ila ahali wa mali dan in koma wajen iyalaina da dukiyata fa yuqalu lahu sabida ga dukiya nan iya gani na na gani a cikin gidan aljannan nan ga iyalai na ina hango su ya Allah ta sha alkiyama fa yuqalu lahu uskun a ce nutsuma na ka dan nutsuma na kwantar da hankalinka qala yace wa innal abdal kafira wa fi riwayatin al fajira manzo Allah yace amma kaga kafiri amma kaga fajiri idza kana fi inqita'in min ad-dunya idan yazo barin duniya wa iqbalin min al-akhirah in yazo komawa lahira nazala ilaihi min as-sama'i mala'ika wasu mala'iku ne za su taho za su sauko daga sama gilazun shidadun masu kauri da tsananin fushi ne sudul wujo masu baƙaƙen fusaku ma'ahumul musuhu suna ɗauke da wani tufafi minan nari na wuta masuh jam'u mis bi kasril mim wa huwa ma yulbasu min nasiji sha'r shine irin tufafin da ake sakawa min nasiji sha'ri wato wanda aka saƙa shi da gashin dabbobi alal badani ake sa shi a jiki ta kashufan saboda tsanani da wahalar rayuwa ko saboda gudun duniya wa ƙaharan lilbadani da kuma takura wa jiki kawai wannan kaya ba wai na kaya ne na farin ciki ko na jin daɗi ba to za su zo da irin wannan tufafi na wuta fa yajlisu na min humaddal basar za su zo su zauna inda wannan mutum mamaci yake za su zo su zauna inda za a zari ransa yana kallon su duk gasu da irin wannan kama marar marar wato kyawun gani sannan tausayi babu shi a tattare da su gasu nan sun jeru iya ganinsa sun ya ji malakul mauti yana nan yana zaune kawai ku dai kuna ta kallonsa shi yake ta ganin abin da yake gani sai mala'ikan mutuwa ya zo hata ya jilisa inda rasi mala'ikan mutuwa zai zo ya tsaya daidai kansa fa ya ƙulu sai ya ce ayyatuhan nafsul khabitha ya ke wannan zuciya ko rai ƙazama ƙazamar rai ukurji ila sakhatin min Allah ki fito ki tafi zuwa ga fushin Allah wa gadabin da azabar Allah qala manzala yace fatafarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufudu al-kathiru ash-sha'b min as-sufi al-mabalul fatafarraqa fi jasadi sai ran ya dinga fita daga jikinsa fayantazi'uha shi kuma yana fusgowa yana fusgowa ran yana tawayi kuma yana fusgo shi da ƙarfi wannan zi'aci garka ke kama yunta za'u sufut kamar yadda ka san ana fusgo ƙaya wadda take da ainihin wato ƙaya ko kuma ka ce sandar ƙarfe alkathiru sha'ab mai yawan rassa mai rassa da yawa ko ka ce ƙaya wadda take da rassa mai masu yawa ƙaya wadda take da rassa da yawa kamar yadda ake zaro ƙayar da take da rassa masu yawa minasofil mabalol daga jiƙaƙƙen ulu da Allah ya zare za ka ƙaddara wato ita rigar ko yadda ake zaren ransa kamar yadda ka san ƙaya ce wadda take da rassa kuma ta shige ta sarƙafe cikin jiƙaƙƙen ulu a ce ana so a fitar da ita irin wannan zarar suke yi wa ran wannan mutum fatuƙaɗa'u ma'ahal uruk ana fara irin wannan fusgar to wannan ita take kakkatse al'uruku duk jijiyoyin jikinsa wala asabu da wato jijiyoyi da suke cikin tsoka su ake kira da al'asubu duk gaba ɗaya za su tsinki fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard duk mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa tsine masa albarka suke wa kullu malakin fis sama da duk mala'ikan da ke sama wa tughlaqu abwabus sama za a gaggarkame a kulle kofofin sama laisa min ahli babin illa wahum yad'un Allah babu mala'ikun da suke tsare da wata ƙofa cikin ƙofofin sama face suna roƙon Allah Allah ta'aruja ruhuhu dan suna roƙon Allah kada ruhin wannan mutum ya shigo min qibalihim ta bangaren su fa ya'khudha mala'ikan mutuwa zai zare ran fa idza akhadha idan ya zare lam yad'uha lam yad'uha fi yadihi darfata ayn ba sa barin wannan ruhin a hannunsa da da kiftawar ido hatta ya ji aluha fitil kalmuso face sai sun sanya shi a cikin wannan tufafi na gidan wuta wa ya kharuju minha wato zai fita daga jikinsa shi ruhin ka antane rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi zai dinga wani irin wari da doyi irin doyin da ba a taba samun wani mushe a duniya da yake doyi irin ransa ba fa yas'aduna biha manzo Allah yace haka za su hau da wannan ruhin nasa su shi ma zuwa sama fala yamurruna biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ba za su shige wata tawaga ta mala'iku ba da wannan ruhin sai sun ce ma hazar ruhul khabib wannan kazamtaccen ruhin ruhin wane ne fa yaquluna fulan ibn fulan cewa na kenan dan wane bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi duniya sa ambace shi da mafi munun sunan da ake kiransa a duniya hatta yantahi bihi ila sama id duniya har fa yuntaha bihi sai an isa da shi ila sama id duniya zuwa wannan sama ta kusa ana neman a bude dan a shiga da shi sama fa yustabtahu lahu za a nemi a bude dan a shiga da ruhin nasa fala yuftahu lahu a ki budewa ba za a bude masa ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يكرنت لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله تعالى إرم وأن الرايك نفاجري irin wannan rayukan na kafirai Allah ce ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba kuma ba za su shiga aljanna ba har sai in raƙumi ya shiga ta ƙofar allura idan raƙumi zai iya shiga ta ƙofar allura to za su shiga aljanna ka duba can lamba ta ɗaya saƙabul ibra wato ƙofar allura ita ke kira da sammi sammil khiyar wal jamal jamal kuma huwa alhaywanul ma'ruf ita ce dai wannan dabbar sananniya raƙumi kenan wa huwa ma ata alaihi tis'u sanawati shine raƙumin da ya shekara tara mama dan to ko dan karamin raƙumi yau aka haife zai shiga ta kofar allura ballantara raƙumi shekara sa tara shi ake kira aljamal wato kaga abun ba mai yiwa bane kwata kwata an fahimta ko fa yaqulu Allahu azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka sai ce oktubu kitabahu fi sijjin an dai hana a shiga da shi sama amma Allah zai ba mala'iku izini ya ce ku rubuta shi a cikin list ɗin sijjin ‘yan sijjin fil ardi sufla a can ƙasan ƙasa thumma yu'adu thumma yuqalu kai sannan sai a ce a'idu abdiya ilal ard ku dawo da wannan bawa nawa zuwa ƙasa zuwa duniya fa inni wa'adtuhum dan nayi musu alƙawari anni min ha khalaqtuhum daga ƙasa na halicce su wa fiha u'iduhum cikin ta zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga ciki kuma zan fitar da su wani lokacin daban fa tudra ruhuhu shi wurgo shi ake sai a wurgo wannan ruhin nasa min sama'i daga sama darhan wato wurgowa a fasace ake wurgoran hatta ta ƙafil jasadi hatta ta ƙafi jasadi har ya zo ya faɗo cikin jikinsa sun makara sannan sai maza Allah ya karanta wa man yi shirk billah duk wanda ya shirka da Allah baka annama kharra minas sama'i kamar ya rubto ne daga sama kamar ya rubto ne daga sama fatakhtafuhu tsairu yana ta tahowa yana ta tahowa sai kuma tsuntsaye suka fauce shi suka ya galgala shi auta hawi bihin rihu ko iska ta wurgo shi fi makanin sahik cikin wani guri mai zurfi ya rugurguje shine hukuncin wanda shine misalin wanda ya shirka da Allah wato yanda za a kwatanta irin bala'in da ya shiga kamar mutum ne ya rubto ba daga saman bene ba fa ya rikito daga sama yana ta tafiya kuma a samu irin manyan tsuntsayen nan su yi zabarinsa su yi fata-fata da shi shine kamar wato irin wato hadarin wanda ya shirka ya kai kamar hadarin wayannan ko kuma daga saman yana rubtowa kuma ya yi cikin wani rami mai zurfi yana zuwa shi ma yana fada ya rugurguje wato adu ruhuhu haka za a mayar da ransa fi jasadihi cikin jikinsa qal manzo Allah yace fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallaw anhu kuma ka sani yana jin ƙarar takalman waɗanda suka kawo shi lokacin da suka juya baya suka bashi lokaci yayi sai mu tashi wa yatihi malakani Allah kiyaye ta masha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin bayansa muminai waɗanda za su amsa tambayoyin kabari su kwanta cikin salama Allah maɗaukakin sarki iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da yan uwa musulmi duk da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki ya ba su aljanna maɗaukakiya mu kuma Allah ta'ala ka sa mu cika da imani iyayenmu da suke raye Allah ya ƙara musu lafiya da imani da tsawon kwana marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya ya ba mu ikon yin da'a da ita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin